أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke karantawa daga wannan littafi mai albarka wato riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na goma sha biyu a cikin karatun littafin kuma muna cikin kitabul jihad muna cikin kitabul jihad wato babin da yake bayani akan falalar jihadi da abubuwan da suka dangance shi kuma hadisin da muke ciki shine hadisi na 313 a hadisi na 314 a cikin littafin wato babu fadlul jihad babin falalar jihadi jiya mun tsaya akan hadisi na dubu uku da sha shida da sha biyar yanzu kuma za mu tashi akan hadisi na dubu uku da sha shida insha Allah yau muna ranar sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu daidai da sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu miladiya وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويهتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل السفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ أن نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم wannan hadisin an karɓo shi shi ma ta hanyar sayyidina Anas an Malik idan Allah ta bada gare shi yace ja'a nasun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ib asma'ana rijalan yu'allimuna alqur'ana was sunna cewa ya rasulullahi ka aiko mana da wasu mutane mu tafi tare da su da mun su rika koyar da mu alqur'ani da sunna وبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء سيما الله صلى الله عليه وسلم يحدى ستارة وسمتاني قدا سبعين daga cikin mutanen Madina ana ce musu alqurra'u wato makaranta alqur'ani fihim khari haramun sirna Anas yace a cikin sa akwai kawuna mai suna Haramu bin Milhan su wayannan mutanen guda 70 din ya ƙara'unar ƙura'ana wa hidara suna billai ya ta'allamu sun kasance suna karanta alƙura'ani da daddare kuma suna yin darasin shi a kankaninsu suna kuma koyon karatun shi a cikin dare وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد da rana kuma sun kasance suna ɗiban ruwa su kawo masallaci domin sha da kuma amfani wajen alola da sauran abubuwa wa ya ta tsibuna kuma suna zuwa su yi ice su yi kirare fe bi unahu wa yasaru na biyu ma'amali alin sufa in suka yi itacen sai su je su sayar da shi sannan su sayi abinci su kawo ahalin sufa kuma ahalin sufa wasu sahabbai ne guda ɗari hudu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa saye ba sa sayarwa ba su da iyali ba su da komai ba sa yin wani abu na kasuwanci ko noma ba sa yin wani abu na neman duniya koyaushe suna zaune daga zikiri sai karatun alkur'ani sai sallah daga nan kuma sai jihadi aikinsu kenan ba dare ba rana da wayannan mutane guda saba'in to su kuma aikinsu sukan yi itace domin su sayar su saya wa ahalin suffa abinci walil fuqara da kuma fakirai abu asawa mun nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su fa aradu lahum fa qataluhum qabla an yablughu al-makan sai wasu kafirai suka bijiro musu tare da wayannan din da aka tafi tare da su a wato suka shahadantar da su baki ɗayan su guda 70 din tun kafin ma su kai ga bigiran da suka nufi za su je fa qalu yayin da suka ga makiya abokan gaba sun kewaye su sai suka yi addu'a suka ce Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqina Allah kina ga faradina anka ya Allah ka isar mana da sako wajen annabinmu cewa mun sadu da kai faradina anka sai muka yarda da sakamakon da ka bamu wa radita anna kuma kai ma ka yarda da mu ya ubangiji wa ta rajulun haraman khala anas min khalfi sai wani mutum ya zagayo ta bayan haram haram bin minhan kawun anas din wani mutum ya zagayo ta bayan shi wa ta'anahu bi rumin sai ya soke shi da mashi an ce a tsakiyar kanshi ya so kamar mashi jini ya yi tsirtuwa ya rufe fuskar shi yayin da ya shafe jinin daga kan fuskar shi sai ya ce fustuwa rabbil ka'aba na rabauta da samun shahada ina rantsuwa da ubangijin ka'aba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai a madina inna ikhwanakum qad qutilu hakika yan uwanku da suka fita domin su je su koyar da wancan kabilun nan alqur'ani da sunna hakika an karkashe su a hanya wayannan qalu kuma hakika yayin da aka kashe su sun fada sun ce Allahumma balligh anna nabiyyana ya ubangiji ka isar mana sako wajen annabinmu cewa anna qallaqina ka cewa mu mun sadu da kai faradina an ka sai muka yadda da abin da ka kaddara mana waradita anna kuma kai ma ka yadda da mu ka ba mu ladan shahada mutafakun alaihi hadisi da aka haɗu a kansa kuma wannan hadisin lafazin imamu muslim wani mutum ne makiyin Allah ana ce mishi amir bin dufail shi ne ya bujiro gare su ya kira wasu ƙabilu ya haɗa kai da su aka kashe waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wajen kwana 40 yana musu addu'a a cikin alƙunut kuma addu'a ta kama su da farko ya kira musu banu amir cewa su su taya shi zai kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam banu amir suka ce a'a ba za su amsa mishi ba sai kuma sai ya kira wasu kabilu ri'ilu da zakwan da su ya kira kuma sai suka amsa mishi da kabilar ri'ilu da kabilar zakwan da kuma kabilar banu isiya da suka amsa mishi suka fito suka suka rufe wayannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye su sannan kuma suka shahadantar da su gaba ɗayan su a masaukin su wa anhu qala gaba ammi Anas ibn Anas ibn Nadri radiyallahu anhu an qital badr fa qala ya rasulullah gibtu an awwal qitalin qataltul mushrikin la in Allah ashhadani qitalal mushrikina la yarayanna Allah ma asna فلما كان يوم أهد وانكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الندر إني أجد ريحها من دون أهد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس ووجدنا به بدءا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المشركين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه إلى آخر الآية متفق عليه وقد سبق في باب المجاهدة وانا حديث mai tsawo shi ma an rawaito shi ta hanyar sayyidina Anas dan Malik idan Allah ta bada gare shi yace gaba ammi Anas ibn Nadri radiyallahu anhu an qitali Badr yace baffa na dan uwan mahaifina mai suna Anas dan Nadru ya zama baya nan a lokacin da aka je yakin Badr faƙala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah gibtu an awal qitalin qatalatul mushrikin ba na nan a yakin farko wanda ka yaƙi mushrikai a cikinsa. sa la in Allah ashhadani qitalal mushrikina yace amma wallahi idan har Allah ya sanya na shaida wani yaƙi da kai da mushrikai da yarayan Allah ma asna yace wallahi Allah ma zai ga abin da zan aikata falamma kana yawmu uhudin yayin da ranar uhud ta yi wanka shafar muslimuna idan to yaki yayi zafi jama'ar musulmai yakin su ya kari wasu daga cikin sahabbai sun juya a guje faqala sai Anas bin Nadir yace Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula ya Allah ina yin uzuri zuwa gare ka daga abin da waɗannan suka aikata yana nufin abokansa sahabbai kenan waɗanda suka juya da baya wa abrawu ilayka mimma sana haula kuma ina kubuta gare ka daga abin da waɗannan suka aikata yana nufin mushrikai wato ba ni ba abin da suka aikata suma ta kaddama sannan sai yayi gaba fasa qabala wasu adubun mu'azin sai abokin shi sa'adu dan mu'azu ya fuskance shi fa qala sai ya ce mishi ya sa'ad ibn mu'azin ya kai sa'adu dan mu'az aljannata wa rabbin nadri yace ga aljanna can ga aljanna can tana kiran mu ina rantsuwa da ubangijin mahaifina na duru inni ajiru rihaha min wara'i uhudin wallahi ina jewa kamshin aljanna daga bayan dutsen na uhudu ƙara sa'adu sai sa'adu ya ce mishi sai sa'adu yana ba da labarin shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu kenan yace fa man sadatu ya rasulullahi ma sana yace ya ma'aikin Allah wallahi duk jarintakan nan tawa ban isa in aikata irin abin da shi yayi ba a ranar wannan yakin ƙara anas anas yace fawajarna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf yace yayin da muka samu gawar shi sai da muka ga saran takwabi tsakanin saran takwabi auda anatan biromin ko kuma suka da mashi auramatan bisamin ko kuma harbi da kibiya sai da sai da muka ga waje 80 da wani abu a jikin shi Allahu akbar wajarna qarqutila sai muka same shi an shahadantar da shi wa masalabiyal mushrikun ko mushrikai sun sun yanyanke wasu guraren a fuskar shi akwai wani abu da suke yi a wannan zamanin larabawa idan sun yi yaƙi wai saboda wulaƙantarwa in sun kashe mutum a wajen yaƙi musamman masu mushrikai sai su yanke mar kunnen shi hancin shi leɓen shi da wasu gurare haka a jikin shi kuma arafa ahadun illa uktuhu bi manani babu wanda ya iya shaida gawarsa sai yar uwar shi mai suna rubayi ubintun nazar ita kaɗai ce ta shaida shi ita ma ta shaida shi ne ta dalilin yatsan shi yatsan shi kawai ta gani yatsan shi na kafa shi ta gani daga nan ta shaida shi ta ce wannan shine dan uwanta qala anas sai na anas ya ce kunna nara aw nazunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi mun kasance muna gani ko kuma muna tsammanin cewa wannan ayar ta cikin suratul ahzab wato aya ta 23 a cikin suratul ahzab ta sauka ne tana ba da labari game da shi da kuma makamantan shi a cikin sahabbai Allah ya ce minal mu'minina rijalun sarqu ma ahadullah alai daga cikin mu'mine akwai wasu mazaje waɗanda suka gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah na cewa za su yaƙi mushrikai za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi ba za su juye baya ba to sun gaskata wannan alƙawarin wato sun yi gaskiya cikin alƙawarin minhum man qadana habu akwai wanda wato lokacin sa ya riga yayi yayi shahada ومنهم من ينتظر akwai kuma daga cikinsu wanda yake jiran tsammani na samun shahada mutafakun alaihi hadisi da aka haɗu a kansa kuma wannan hadisin mun karanta shi a can can baya a karatun bara ko na bara waccan a cikin babul mujahadati wato malamai suka ce a za ta yi saboda tsananin yaƙini ne da ya yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana ƙarƙashin inuwar takubba to saboda tsananin yaƙini ne irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama har yana jewa ƙamshin aljanna saboda ya tabbata alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu na cewa in har aka kashe su a gurin yaƙi aljanna za su shiga to ya tabbata alƙawari ne na gaskiya babu sabawa don haka shi yasa ya gaskata alƙawarin shi yasa wato ya zamto yana jewa ƙamshin aljannar ma kai tsaye wa an samurata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu al-laylata rajulaini atayani fasaida bish-shajara فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار fadaru shuhada wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayar na samar ta ɗan jindub idan Allah da bada gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytul laylata rajulaini atayani a cikin dare naga wasu mutane wasu mazaji guda biyu sun zo gare ni fa sai da bi shajara da suka tafi da ni suka hau da ni kan wata bishiya fa adkhalani daran da suka shigar da ni wani gida hiya ahsanu afdal wannan gida yana da tsananin kyau yana da tsananin fifiko lam ara qaddu ahsana minha ban taba ganin wani gida wanda yafi wannan gidan kyawu ba qala sai suka ce mu amma hadhihi daru fa daru shuhada amma wannan gidan da kake gani ya rasulullahi to shine gidan da ake ba wa shahidai waɗanda suka yi shahada a wajen yakin ɗaukar kalmar Allah wannan hadisin Imam Bukhari ne ya ruwaito shi kuma sashi ne na wani hadisi mai tsawo wanda a cikin wannan hadisin akwai nau'o'i daban-daban na ilimi wanda zai zo a cikin babu tarimul kazib insha Allah kuma wannan yana nuna mana wato cewa matsayin shahidai a cikin aljanna wato ana ba su mafi kyawun masaukai wa ana nasin radiyallahu anhu annar rubayyi bint al-bara'i wa haya ummu harisa ibn suraqa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ألا تحدثني أن هارسة فكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم هارسة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري وانا حديث عن كربو سيدنا أنس أم مالك إدر على تبر قريش ya ce wata mata mai suna rubayi'u rubayi'u ɗin nan ita ce ne ta ɗazu wato ‘yar uwar mahaifin shi anas ɗin ne an ce a nan imamul bukhari ya yi wahami ne ainihin sunan matar rubayi'u bintul nazar amma anas shi sai ce bintul bara'i an ce ana kiranta ummul bara'i ne ana mata ana mata alkunya ne da ummul bara'i saboda akwai ɗan uwan anas ɗin mai suna albara'u bin malik wani jarumi to saboda ɗa ne a gare ta tunda ɗan gidan yayanta ne to shi yasa ana ce mata ummul bara'i wahiya ummu harisa ta bin suraka ita ce kuma mahaifiyar shahidin nan mai suna harisatu dan suraqata atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ɗanta yayi shahada kenan a yakin badar fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ala tuhaddisuni an harisata shin ya ma'aikin Allah shin baka bani labari bane game da ɗana Harisatu da ya rasu wa kana qutila yawm badr ya kasance yayi shahada an shahadantar da shi a yakin badar fa in kana fil jannati sabart idan ɗana ya kasance ya a cikin aljanna yake to sai in yi hakuri tunda ya samu rabauta wa in kana ghayra zalika istahattu alayhi fil buka idan kuma ya kasance wani wannan wato ba aljanna yake ba to shikenan sai in yi kokari akan shi wajen yin kuka in zauna ta yi mishi kuka saboda asarar shiga aljanna da yi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ya umma harisatu yake mahaifiyar harisatu innaha jinanun fil janna ai aljannatai ne daban-daban kala-kala a cikin gidan na aljanna wa inna ibnaki asabal firdaus ala kuma hakika wannan dana ki mai suna harisatu ya samu alfirdausul a'la irce makurar makurar dadi a cikin gidan aljanna Allahu akbar rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi malamai suka ce wannan magana da ta yi kafin a haramta yin kukan mutuwa ne wato kukan kyara irin kukan da za a zauna a yi wa mutum kuka duka hadisan nan duka suna nuna mana irin yadda sahabbai suke wajen gaskata Allah da manzansa da kuma yadda suke wajen jarumtaka da yadda suka rika jurewa wahalhalu wahalhalu na fili da kuma wahalhalu irin na zuciya irin yadda suka irin yadda suka irin yadda suka kasance suna da wato juriya da irin abubuwan da irin abin da ya same su saboda addinin musulunci da irin yadda suka shafa ma da kafirai domin yanzu dai ka dubi dai siffar abin yadda yake ita ita waccan matar rubayi'u wato ga dan uwanta wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya kafirai sun shahadantar da shi a gun yakin Uhudun nan ba ma iya kashe shi ba kawai sun sassara shi sai da aka samu raunuka guda tamanin da wani abu tsakanin sara da takobi da harbi da mashi da harbi da kibiya da suka da mashi raunuka guda tamanin da wani abu aka kirga a jikin shi dan uwanta ne uwa ɗaya ba ɗaya kasa ce da ma gawar shi aka yi sannan ga ɗanta na cikinta shi ma duka ya rasu a wannan yaƙi amma duk da haka wannan bai gigita ta ba kuma bai sanya ta a wani hali na daban ba saɓanin irin mutanenmu na yanzu sannan a ɗaya ɓangaren mu dubi jarumtaka ta shi wannan sahabi tsayar na anasubinin nazar wanda shi a lokacin da 'yan uwan shi sauran jama'a suke juya baya suna gudu don tseratar da ransu shi kuma a hakan ya fuskanci mushrikai ya yaƙe su a haka har sai da suka sharantar da shi jaruntaka irin ta sayar na sa'adu bin mu'az yake cewa ban isa yin irin abin da ya aikata ba wannan ranar irin jaruntakar da ya nuna an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala ji abi abi ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad musila bihi fa wudi'a bayna yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhihi فنهاني قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تزله بأجنحتها متفق عليه تزليل الملائكة تشريف له وفي رواية للبخاري ما زالت الملائكة تزله بأجنحتها حتى رفع حتى رفعتموه وانا حديث an rawaito shi ta hanyar sirna jabir dan abdullahi al-ansari radiyallahu anhu shi jabir sunan mahaifin shi abdullahi bin haram yana daga cikin manya-manyan nukaba'u na al'ansar wato yana daga cikin manya-manyan jagorori na ansar wato mutanen madina waɗanda suka yi cappa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mishi alkawarin ya yi hijira zuwa madina za su ba shi kariya har ya isar da saƙon da Allah ya turo shi ya isar to a ranar uhudu mahaifin nan nashi ya yi shahada dama kafin ma a fita wajen yaƙi ya kira anas yake cewa ya kira ɗan nashi kai jabir yake cewa ya kai jabir hakika gobe za mu fita zuwa wajen yaƙi tare da mashirkai kuma ina jin alamar cewa ina daga cikin farkon wanda za su yi shahada domin yanzu haka ina jiyowa kamshin aljanna yace saboda haka ka kula da ƴan uwanka yana da ƴan uwa kannai mata wajen guda bakwai yace ka kula da su kuma wani da wani da wani suna bi na bashi ka biya mun bayan yayi wannan sannan sai ya rasu a sannan sai ya fita wajen yaƙi a wajen yaƙin kuma sai aka shahadantar da shi shine nan sai na jabir yake cewa ji abi abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an dauko gawar mahaifina an kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad musila bihi a lokacin nan kafirai sun mishi musula wato sun yanyanke wasu gurare a fuskar shi fa wudi'a bayna yadayhi sai aka ajiye shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu akshifu an wajhihi sai na tafi domin in buɗe in ga fuskar shi fanahani qaumi sai mutane na ƴan uwana suka hana ni fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma zalatil malaikatu tazilluhu bi aznihatiha malaiku ba su gushe ba suna yi mishi inuwa da fukafukan su mutafaqun alaihi hadisi ne da aka dawo kansa wannan lullube shi da mala'iku suka yi su ne mashi inuwa girmamawa ne gare shi saboda darajar da ya samu ta shahada a wata ruwayar kuma ta Imam al-Bukhari yace ma zalatul mala'ikatu tazilluhu bi azni hatiha ta ta rafa'atumuhu mala'iku ba su gushe ba suna lullube shi suna mishi inuwa da fukafukan su har sai da kuka dauke shi wannan yana nuna mana darajojin da shahidai suke samu a wajen ubangiji an sahal ibn hunayfin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bi sidqin balagahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina sahal dan hunayf dan uwan usman bin hunayf radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala Allah ash-shahadata wanda duk ya roki Allah ya bashi shahada bisirkin inda mutum ya roƙa da gaskiya ballagahu Allahu manazil shuhada Allah zai daga martaba shi da darajar shi har zuwa daraja irin ta shahidai din wayan mata ala firashi koda ya rasu ne akan shimfida shi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi sai mu ta fata Allah ya bamu arzikin mutuwar shahada Allah ya bamu arzikin mutuwar shahada Allah ya bamu arzikin mutuwar shahada an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة سارقا أعطيها ولو لم تصبه وانا حديث عن كروش عن سيدنا أنس بن مالك دل على رتبة غريش يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من طلب الشهادة وندين من شهادة صادقا ينامي gaskiya أعطيها to za a ba shi shahadar walau lam tusibu ko da dai bata same shi ba ma za a ba shi ladan shahadar rawahu muslim muslim ne rawaito shi waɗannan hadisan guda biyu duka suna nuna cewa duk wanda ya nufi wani abu na alkhairi wani abu na aikin kirki na bin Allah inda ya roƙa yana mai gaskiya har cikin zuciya shi to ladan zai tabbata gare shi ko da a ce wannan abin da ya roƙa din bai faru gare shi ba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu shahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من مس القرصة أي قرصة نهو, نهو النملة من كل مؤلم ألما خفيفا وانا حديث عن كروي سعين سيدنا أبو هريرة در الله رتبت قريش يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما يجري شهيد من مس القتل شهيدي wanda ya yi mutuwa ta shahada baya jin wani raɗaɗi daga wannan kisan da aka yi mishi illa kama ya jiro a harkun min masil qarasati sai dai kamar yadda dan ɗayan cikin ku yake ji daga cizon tururuwa misali abin da suke ji a jikin su bai fi kamar yadda kake ji in tururuwa ta cije ka ba ba wani abu da suke ji na wannan zafin rauni ko wani abu in dai shahidi din ne kuma za su tashi a ran alkiyama wannan raunukan da aka yi musu jini yana zuba gashi nan launin jini amma kuma kamshi ne irin kamshin almiski kuma yana haske sun fita daban koda koda a koda a gidan aljanna su shahidai sun fita daban daga sauran yan aljanna kuma koda a lahira ma gurin zaman su daban ne an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ahzimhum wansurna alayhim mutafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina Abdullahi dan Abu Aufa radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a cikin sashen yaƙe-yaƙen sa wanda ya haɗu da abokan gaba inda zara hatta malati shams ya jira har sai da rana ta yi zawali sun maƙama finnazi sannan sai ya tashi a cikin mutane wato a cikin sahu-sahu na sahabban shi sai sau sau sahun yaƙi sannan sai ya ce musu ayyuhan nasu ya ko mutane la tatamannaw liqa al'adu kada ku rika yin burin haduwa da abokan gaba wa sallallahu al'afiyata ku roki Allah ya ba ku lafiya wato ya kiyaye ku fa idza laqitumuhum fasbiru amma idan kuka hadu da abokan gaba a gurin yaki fasbiru ku yi hakuri ku jure wa alamu anna aljannata ta'ata zilali suyuf kuma ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar takubba summa qala sannan sai ya ce Allahumma ya Allah munzil alkitab ya Allah ya mai saukar da ya wanda ya saukar da wannan alqur'ani wa mujriyas sahab ya Allah ya mai gudanar da gizagizai wa hazimal ahzab ya Allah ya mai rushe rundunoni ahzimhum wansurna ya Allah ka rushe su ka taimake mu akan su wansurna alayhim ka taimake mu akan su mutafaqun alayhi hadisi yadda aka hado akan sa ibn al-battal yace hikimar da ke cikin hanawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa kada ku rika yin burin kullum ku hadu da abokan gaba shine ya baka san yaya al'amari zai juya ba ko ya zama ku kuke ko kula ku sami nasara a kansu ko ya zanto kuma su za su sharantar da ku dai kowanne din alkhairi ne gare ku to amma dai ku roƙi Allah ya ba ku lafiya daga kowace irin fitina wato ya kiyaye ku daga fitina Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace a cikin wannan hadisin akwai muhimmancin yin addu'a yayin haduwa da abokan gaba domin a lokacin da aka ce an yi sau-sau ga abokan gaba can nan kuma ga al'ummar musulmai to duk addu'ar da mutum yi a wannan lokacin karɓaɓɓiya ce kuma har ila yau hadisin yana bayani akan muhimmancin yin wasiya ga mayaka cewa lalle su haƙuri su jure yayin haɗuwa da abokan gaba wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sintani la turaddani aw qallama turaddani addu'a inda nida' وعند ال... وعند البعث حين يلهم بعضهم بعضا رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث إمام أبو داود ne ruwaito shi tare da isnadi kyakkyawan ingantacci ta hanyar sayyidina Sahal dan Sa'adu as-Sa'idi idan Allah da dabar gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sintani la turaddani addu'o'i guda biyu ba a mayar da su, au ƙallama turaddani, ko kuma cewa yana wahala, yana wahala a mayar da su ba tare da an karɓa ba. Wayanan addu'o'in kuwa su ne addu'a'u inda nida, addu'ar da aka yi ta yayin kiran sallah, wa inda ba'as da kuma yayin haɗuwa da abokan gaba, don addu'ar da aka yi ta a waɗannan lokutan, Allah yana karɓar ta kai tsaye. hina yulhimu ba'dhum ba'dhan yayin da wato suke kusantar juna sashen su iya kusantar juna za a gwabza yaki rawahu abu daud bi sanadin sahih wa ana anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kaza qala allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wani hadisin an karɓo shi hanyar sayar na anas ɗan malik idan allah da bada gare shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zaka za ƙala ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yaƙi abokan gaba yana yin addu'a yana cewa allahumma ya allah an ta'azudi wa nasiri kai ne ƙarfina kuma kai ne ƙarfi kuma kai ne mai taimakona ya Allah kai ne ƙarfina kuma kai ne mai taimakona bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu ya Allah da ƙarfinka nake gadara kuma ba da wata dabara sai taka kuma da ƙarfinka nake yaƙar waɗannan abokan gaba rawahu abu dawud da tirmidhi imam abu dawud ne da tirmidhi suka rawaito shi kuma imam tirmidhi ya ce hadisin yana da kyakkyawan isnadi wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin bawa duk abin da zai yi to ya fita daga ƙarfinsa ko dabararsa ya dogara ga ƙarfin Allah da kuma duk yadda Allah subhanahu wataala ya tsara mace al'amari to shikenan ya yarda da wannan din domin dogaro ga Allah shine hutu amma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa masa wa man tawakkal wa man yataki Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح wannan hadisin imam abu dawud ne ya rawaito shi tare da isnadi ingantacce ya ce ya karɓo ta hanyar abu musa ash'ari babban sahabi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tsoron sharrin wasu mutane yakan yi addu'a ya ce allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya allah muna sanya ka a cikin kirazansu wato allah muna sanya ka sanya razana da kwarjininmu a cikin zukatansu wa na'udhu bika min shururihim kuma muna neman tsarinka daga sharrorinsu rawahu abu dawud da bai sanin sahih a cikin wannan addu'ar akwai koyarwa cewa mutum ya zama ya katangu da katangar Allah subhanahu wataala kuma mutum ya fake zuwa ga Allah subhanahu wataala domin neman samun nasara akan kowane irin abokin gaba kuma wannan wannan addu'ar da ita da waccan ta sama duka addu'o'i ne waɗanda mutum zai iya yin su duk lokacin da wasu mutane suke neman za su cutar da kai ko kana tunanin wasu mutane suna haɗa baki domin su cuce ka to kana iya yin wannan addu'ar domin neman Allah ya wargaza aniyarsu da wannan ta farko ita ce Allahumma anta azudi wa nasiri ya Allah kai ne kai ne karfi na kuma kai ne kai ne mai taimako na bika ahulu bika asulu da karfinka da ƙarfinka nake gadara kuma da ƙarfinka da dabararka nake kowane tsari wa bika uqatil kuma da ƙarfinka nake yaƙarsu da kuma wannan addu'ar Allahumma ina nas'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan addu'ar lallai tana da matuƙar muhimmanci sosai addu'a ce mai albarka da yawa duk wanda ya yi ta sai ya ba da labarin albarkarta dan lallai akwai wani akwai wani sahibi na wani mutumin Nijar yana so zai shigo Najeriya da wata mota to a lokacin nan hanyar akwai ma'aikata masu cutarwa ko wanda yake bin da kan hanyar kwangwalam din nan zai ga yadda ma'aikata musamman ma namu na Najeriya suke cutar mutane musamman ma duk wanda suka ga cewa ba dan kasa bane dan Nijar ko a cikin mota kake za a wuce da kai sai ka biya wani sabon kuɗi daga shekara biyu uku dai abin da ya yi baya naira ɗari biyu ne kowanne gate ka zo kowanne gate na yan sanda ko custom sai ka bada ɗari biyu in yan nijar kun kai ku goma ma a motar kowa sai ya bada jaka jaka to ban sana kuma su ganka da sabuwar mota ba lamba za ka shigo da ta najeriya amma ya ce ya taɓa jin wannan addu'ar an faɗe ta ishe sai ya riƙi ita yake yi ishe shi da tun daga bakin boda da ya hau motar nan addu'ar nan yake yi irin pickup ne aka helix zai shigo da ita addu'an nan yake addu'an nan yake yace shi dai har sai da yazo har cikin garin Kano idan yazo har cikin garin Kano babu wani wanda ya tsare shi wani gun ko yazo ya samu sun gaji da tsayawa sun koma gefe wani gun yazo ya samu ba kowa ma akan gate din wani gun yazo ya samu sun ba da oki a wuce sun riga sun caji na gaban shi sun ce a wuce an riga an gama ta take su an ba su damar su wuce shi ma sai daga cikin su a wuce har da shi da aka sai da ya shigo har cikin garin Kano wallahi haka ya gaya mu kuma wannan addu'a yake ta yi ce ba adadi yin ta yake ta yi Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim sai da ya shigo har cikin garin Kano wa ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala الخير معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه متفق عليه وانا حديث an karbo shi daga sayyidina abdullahi dan umaru idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu maqudun fi nawasi alkhairu ila yawm alqiyama yace dawakai wato an daura alkhairi ko kuma alkhairi a daure yake a makon kwadar a makon kwadar goshin su har zuwa tashin alqiyama wato dawakan yaki ake nufi anan ba irin dawakan ado ko dawakan da za a hau ana takama a gari ana tattaka 'ya'yan mutane ba wannan ba irin dawakan yaƙi wanda ake fita da yin yaƙin ɗaukaka addinin Allah mutafakun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa wa an urwatal bariki radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alkhairu maqudun fi nawasi alkhairu ila yawm alqiyamah الأجر والمغنم متفق عليه وعند الطبراني من حديث جابر الخير معقود في نواسي الخير واليمن إلى يوم القيامة وآلها معانون عليها قلدوها ولا تقلدوها الأوتار زاد أحمد تمسه بنواسيها وادعوا لها بالبركة وعند البرقاني والإبل عز لأهلها والغنم بركته قال إياد في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة وال- والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخير والخير wani hadisi an karɓo shi ta hanyar sirna urwatul bariki radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu maqulun fi nawasi alkhairu ila yawmil qiyama dawakai alkhairi yana daure a makon kwadar gashin su har zuwa tashin alkiyama al'ajr wal wal magnam alkhairun kuwa shine lada da kuma samun ganima mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa wa inda tabarani min hadisi jabirin akwai wata ruwayar a wajen imamu tabarani wato daga hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu maqulun fi nawasi alkhairu wal yumni ila yawm ila yawm al-qiyama dawakai alkhairi da kuma wadata shine yumnu wadata kenan suna daure a makunkwadar gashin su har zuwa tashin al-qiyama wa aluha mu'anuna alaiha ma abota dawakai kuma ababan taimako ne matakar sun hau wannan dawakan sun fuskanci abokan gaba kalliduha wato ku rataye ta wa tu kalliduha al-autar kada ku rataye da ita zuwa ga madaura zada ahmad a ruwayar imam amr kuma ya kara da tamsa bi nawasiya wa da'ulaha bil baraka ku ku rika shafa wuyan dawakanku kuma ku rika yin addu'a gare ta da samun albarka wato kuna son kuna roƙa mata albarka a wajen Allah wanda albarkani akwai ruwayar imam albarkani shi kuma a ciki ya kara da wal ibnu izun li ahliha su kuma raquma buwaya ne ga abotanta wal ganamu barakatun tumaki da awaki kuma albarka ne ga abotanta lalle ku hakan ne alqadi iyad yace a cikin wannan hadisin akwai jinasi sannan kuma akwai dadin balaga irin na yaren larabci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ba za ka taɓa samun wani sama da shi ba. Hadisinmu na ƙarshe a yau shi ne hadisin da aka rotu ta hanyar sinna abu horayar radiyallahu anhu ya ce, ƙalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, mani ta basa farasan fi sabilillahi imanan billahi wata sadiƙan biyu adihi fa inna shiba'ahu wa rayyahu wa rausahu wa baulahu fi mizanihi yawmal qiyama sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yata masa farasin fi sabilillah wanda ya tsare wani doki domin yin yakin fi sabilillah imanan billahi yana mai bada gaskiya da Allah wa tasdiqan bi wa'adi yana mai gaskata alƙawarin da Allah yayi fa inna shiba'ahu to koshin wannan dokin warayyahu da kuma ruwan da ya ba wa dokin ya sha ya koshi wa rausahu da tarosan da dokin yayi wato kashin dokin wa baulawa da fitsarin dokin fi mizanihi yawmal qiyama duk wannan za a zuba a cikin mizanin ladan mutum a ranar alkiyama Imam al-Bukhari ne ya rawaito hadisin kuma wannan hadisi yana karantar da mu falalar ciyar da doki wato ciyar da dawakai a musamman dawakan da aka daure su domin yin yaki akan su fi sabilillah kuma wannan yana nuna mana muhimmancin kyautata niyya domin samun gwaggwabar lada da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wani muka kuskure Allah ya yafe mana a nan za mu tsaya akan hadisi na 330 insha Allah a gobe za mu tashi akan hadisi na 331 da fatan Allah ya amshi dukkan ibadunmu Allah ya nanninka ladaddakinmu Allah ya datar da mu a cikin dukkan al'amuranmu albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya sanya mu cikin bayinsa yantattu a cikin wannan wata Allah ya sanya mu cikin masu samun babban rabo a cikin wannan watan Allah ka biya dukan bukatunmu ka yayi dukan damuwoyinmu da damuwar ƴan uwanmu musulmai masu neman addu'a gurinmu da dukkan al'umma musulmai da suke cikin wata damuwa Allah ka yaye mana baki daya majinyatan mu Allah ka ba su lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam majinyatan mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mamatanmu iyayenmu da malamanmu da sauran jama'armu da masoya Allah ka jikansu ka musu rahama Allah ka haskaka makwantansu Allah ka ni'imta musu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المدينة الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين. آمين. آمين. ولا دبر خدمة